محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da biyar ko shida ga watan goma sha ɗaya wato watan zulkai da kenan ko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da nawa uku ga watan bature wato watan uku kenan watan mars a shekara ta 1998 dan ci gaba da wannan karatu namu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam na shek nasiruddin albani a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan a nan kanan mutadabo a wancan lokaci mun tsaya a karshen inda muka magana akan niyya ko yau za mu tashi akan magana akan at-takbir to amma a wancan lokaci mun karanta matashiyar ma ya kasa salata karkashin ta ma karanta hadisin da annabi ke yin bayani game da cewa ababai guda uku suna yanke sallar mutum idan a gabansa ba sutura waɗannan ababai guda uku sune me muka ce almar'atu alhadidu wal imaru wal kalbu aswad wannan hadisi karshe sai Abu Dharr ya ce ma balal aswad min al ahmar ne sai na karanta min al ahmar wannan kuskure ne daidai din shine min al ahmar an fahimta ko abinda na karanta makon da ya wuce min al ahmar na mayar da shi jami'i na himar kuskure ne daidai din sa min al ahmar bi fathil mim sai zanto kenan wazanin af'al ne alladhi mu'annasuhu fa'ala wanda yake dullu alal alwan ka abyad bayda aswad sauda yake ma balul aswadi min al ahmar menene hikimar da ke karkashin bambance jan kare da bakin kare me yasa aka faɗi baki yana warwarewa mutum sallah idan yake tarafi amma ba ambaci ja ba sai annabi ce al kalbul aswad shaytan kun fahimta ko wannan shine daidai dinsa falala wajen gano wannan yana koma zuwa ga wannan wata bani wasiƙa a rubutu na so in je da ita in karanta ta to amma kuma sai ke dan ya mantar da ni ba so Allah ya mantar da ni ko wa ma an sami ni illa shaytanu an azkura sai dai kace shaytan ya mantar da ni Allah baya mantar da ni Allah saka mata da alkhairi mako mai zuwa na karanta wasiƙar ta dan ya ji cewa na karba in kuma karanta ansar da na bashi sannan yana na in bashi dan yanzu ba zan iya ce da shi ba da idan ya rubuta mun wasiƙa da larabci mai kyau ni ma insha Allah na ba shi ansar da larabci mai kyau yau za mu tashi akan at-takbiru ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر wannan matakiyar magana tana magana akan kabbara kabbaran da ake nufi a nan kabaran harama ta buɗe sallah yake sun makana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance ya sabbihu salata yakan buɗe sallah kowace irin dangin sallah ta farilla ko ta nafila bi qaulihi yakan buɗe ta da fadarsa Allahu akbar an gane ko wannan hadisi imamu muslim da ibnu majah suka ruwaito shi a kasa malam yace wa fil hadisi isharatun ila annahu lam yakun yastaqibuha bi nahwi qawlihim nawaitu an usalli wato kamar a wannan hadisi akwai ishara na cewa a ce annabi baya bude sallah da irin abin da wasu cikin mutane ke bude sallah da shi ne nawaitu an usalli na yi niyyar sallah kaza irin masu furta niyya da baka annabi baya yake bal hada min min al bid'i ittifaqan malai yake wannan yana cikin bid'o'i a ittifaqin malamai wa inna makhtalafu fi annaha hasanatun aw sayya duk malamai sun yi ittifaqi furta niyya da baka bid'a ne inda suka yi sabani shin bid'a ce kyakkyawa ko mummuna wadanda suka ce bid'a ce kyakkyawa wadanda suka ce bid'a ce mummuna mal albani ce wa nahnu naqulu inna kull bid'atin fil ibadati dalala mu ko fatawar mu shine dukkan bid'a a cikin ibada fata li umumi qawlihi alaihi salatu wa salam saboda gamewar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin bin nari an gane ku yace kowace bid'a fata ce kuma kowace fata yana cikin wuta wa tafsil zalika la yattasi'u lahu al-maqam amma fayyace bayani billa billa a wannan matsala wannan wurin ba zai isa ba in ji malam albani sai dai isara saboda fadin annabi kullu bid'ati lafazin kullu lafazi ne da ake amfani da shi don game hukunci an gane ku siga ce daga cikin siyaqul umur siyaqul kullu aw al-jami' kazallatil ladhi furu'u kazallatil ladhi furu'u haka nan kuma da ladhi da allati da allazi al furu'u duk wannan ma sigogi ne na wato da suke nuna umumin hukunci da haka ba yanda za a yi ka kalata wata bid'a ka ce kyakkyawa sai in ka samu wani nassi wanda ya zama tafsir na wannan am din in ko ba wannan nassin fal aslu fil ammi an yabqa ala umumihi hatta yurida ma yadullu ala tafsir ka'ida sananniya kenan wajen malamai dukkan umum zai ci gaba da wanzuwa a matsayin umum ɗinsa har sai ya samu wani nassin daban da zai masa da bai bai ya ce banda kaza banda kaza a takaice dai annabi na bude sallata da ne Allahu akbar wa amara bi zalika al musi'a salati haka ya umarci mutumin nan da ke muna na sallarsa kama ta kaddama game da bayani ya gabata wa kan lahu yace da shi innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas yadda al'amari yake sallar wani mutum cikin mutane ba ta zama cikakka hatta ya tawadda har sai yayi alwala kafin yayi ta fa yada alwudu'a mawadi'ahu alwalan nan ya sa ta inda ta dace ko wata gaba wadda ake wankewa ya wanke wadda tafar da ake ya tafe ta thumma yaqulu sannan idan ya zo shiga sallah sai ya ce Allahu akbar wato kenan na nuna kabbaran harama dole ne a cikin sallah ba yanda za a mutum ya sallah haka kawai sai karatun fatiha ba tare da kabbaran harama ba kamar yadda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wa wannan hadisi kuwa imamu tabarani ya rawaito shi da isnadin sahih wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa miftahu miftahu salati as-suhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim annabi ya kasance yana cewa miftahu salati tuhur mabudin sallah sarki wa tahrimuha takbir abin da ke haramta dangin magana a cikin sallah shine kabbaran harama da zaran kai kabbaran harama to ya halaka baka magana da halaka baka ci da halaka baka ta da halaka baka zance wa tahliluha taslim abin da ke halatta a zo a ci gaba da magana ko sauran ayyukan da aka hana kai da cikin sallah abin da ke halatta maka wannan at-taslim shine yin sallama kun fahimta ko wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Al-Hakim An-Naisabur suka rawaito shi kuma hadisi ne inda to dai ga nufi da wa tahrimuha shine malam ya saukar da kasa yace wa tahrimu ma harrama Allah minha min al-af'al abinda ake nufi tahrimuha shine haramta duk abinda Allah ya hana a yi cikin ta wa kaza tahliluha haka da annabi yake cewa tahliluha halatti yana nufin tahlilu ma ahalla Allah ma ahalla kharija min al-af'al abinda wato halatta abinda Allah ya halatta a yi bayan a wajen sallar kenan wal maradu bi tahrimi wa tahlili abinda ake nufi da tahlili da tahrimu a nan gurin al muharram wal muhallal ko al muharrim wal muhallil wato sai zanto al muharrim bi ma'ana alladhi yuharrimu al kalama wa baqiyat al af'al fi salati inma huwa takbir sai zanto al muhallil bi ma'ana alladhi yuhallilu al kalama wa ghayruhu min al umuri إنما هو التكليف معنى دي تزارن كاتي الله أكبر sauran ayyuka don an haramta maka su sai wanda suke sallah ko wanda za su taimaka wajen gyaran sallah ba yanda za a yi zanto kuma halal sai an ce sai ka ce ne assalamu alaikum sannan sai suka dawo suka zama halal kun gane da kyau wannan dai duk hujja ne duka da cewa kabbaran harama wajibi ne malaki wal hadisu kama yadullu ala anna babu salati masdudun hadisi kamar yadda yake nuna cewa kofar shiga sallah a dota take laysa lil abdi fathu illa bi tahur bi tuhur ba inda za a yi bawa ya samu bude wannan kofar sai in yana da tsanki فكذلك يدل على ان الدخول في حرمتها لا يكون الا بالتكبير haka wannan na nuna mana shiga cikin alfarman sallah wannan baya yiwa sai da sai da kabbar wal khuruj minha la yakunu illa bitaslim fita daga cikin sallah kuma baya kasancewa dole sai da sallama wa huwa mazhabul jumhur wannan shine mazhaban mafiya yawan malamai wato kamar ya isara ne da yan hanafiya yana musu raddi su yan hanafiya suka ce idan kai sallah ka ƙara ka kai komai kai tahiya abin da yake kace assalamu alaikum baka riga kace ba sai kai tusa suka ce to ka gama sallah wai wannan tusar ta wace ta sallah ta wace ta sallah ba ce shi za ku ji zai rubani suna ba da fatawa da wannan to wannan tsabagen saba annabi ne imamu bukhari yayi babuka cikin littafin su dan raddi kan irin wannan musamman a cikin kitabul hiyar masu yin dabaru a babin zakka ko dabara a babin ibada bai yin abin da shari'a take so wata dabara ne ne a maimakon sallama sai mutum ya tusa wai kuma ya fita daga sallah ai ya zama rigima ke nan da ta ga wannan hadisin so da maraddi akan su shi ne dalilin da zaka ji waɗansu suna baka irin wato algas din nan abin da ake nufi da Allah kamar abin nan wato a baka wa- a wata matsala a baka ita a dabaibaye sai a ce mutum ne yana neman sun mutane ya zo ya kammala karatu ya kafin ya sallama wai sai su sa Allah sun wai ya zai zai ga wani suka yi musu sallama ko zai sallama a haka ko sallah ta yi ko me bai ba duk wannan rukanin daga kan ake zuwa a farko in ka bi sunnar annabi ka huta littafu salati tuhur وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم wannan bayani ne kulla kulla daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kar ku karanta at-tahur da at-tahur idan ka ce at-tahur ma'ana ta tsala at-tahur sai zanto abin yin sarki ne amma at-tahur shine sarkin kanka an gane ko kamar idan ka ce al-wudu'u alwala kanka al-wudu'u abin yin alwala kaga Allah ce anzalna min as-sama'i sai ce ma'an tahura abin yi wanda yake yin sarki cikin ruwan kenan wanda ake sarki da shi wanda da shi ne abin yin sarkin amma shi karan kansa sarki at-tuhur haza ala wajhi fa'ul wa zaka ala wajhi fuhur wa kana yarfa sautahu bit takbiri sunnar annabi ko da yana mutane limanci ko yana sallah shi kadai yarfa sautahu bit takbir yana sautaka sautin sa da yin kabbara hatta yusmi man khalfahu har yaje da wanda ke bayan sa wato yana sallah da jami'i yana sautaka sautin sa da kabbara har yaje da waɗanda ke bayan sa baya bukatar wani ladani kuma yazo yace ayi kun fahimta ku wannan hadisin imam muslim da imam nasa'i kenan wa kana idza marida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi rashin lafiya rafa'a abu bakr sautahu sai abu bakr idan ka daga sautin sa bayan na annabi yuballighu an-nas takbirahu sallallahu alaihi wasallam dan ya jiyar da mutane cewa annabi yayi kabara a yaushe idza marida idan annabi ya yi rashin lafiya kenan idan bai rashin lafiya ba shi yake jiyar da mamu da kansa yace Allahu akbar da sauti mai girma ma mutu amma da ya kamu da rashin lafiya akwai larura na rashin ba zai iya ɗaga sautin sa tunda ba zai iya ɗaga sautin sa ba a irin wannan hali sai wani ya isar bayan liman an gane ku to wannan shine sunna in sautin liman baya kaiwa mamu gaba daya domin saboda halitta ta dama shi ba da babban sauti ko saboda rashin lafiya ta buglo masa to sai wani ya isar a bayan liman dan mamu su ji in wannan wanda ya isar kan na cikin masallaci kawai ya jiyar sabo ya yi yawa har waje a waje kuma sai a samu wani ya kara jiyarwa ko mutum goma ko talatin aka samu a lokacin ya halatta larura ta a same shi amma idan akwai wato speaker akwai abun fara akwai menene akwai abun ɗaga sauti ta yadda liman idan yayi kowa na ji har waɗanda suke gidajen su ma suna ji to wani ya ɗaga sauti bayan liman ko bid'a ne daga cikin malaman malikiya ko wanda suka ce idan ka haka ba sallah ka ta rufe ba ka da sallah duk wanda ya ɗaga sautin ta bayan liman alhalin sautin liman na jirwa ba ya da sallah shi kada dama yanzu ba ta da jama'a ba da liman an taɓa yin haka kura da san duka kuma gardi da dole fita aljihunsa shi kada sallar ta ba ce ba wai sallar sauran jama'a ba jama'a ba ruwan su ne shi dai kan da daga wasa ke daga ba ya da sallah ma karanto muku na sosu insha Allah a darasi ne zuwa ku ji daga bakin malaman mazhabar malikiya da kansu amma saboda mutane ba sa bincike da an faɗa wannan sai ya zama rigima wai idan kai bude masallaci ba aladanci ce kowa rika damuwa wai me yasa ba aladanci a masallaci sai ku kai sabon abu saboda su mutanen nan kasar yadda aka saba abin da ke littafi daban abin da ko mutane ke yi a cikin duniya daban abin da ke littafi daban abin da ke cikin gari daban yanzu zaka ga cewa tun kana daga cikin qawaidi idan kana karanta salloli na sunna sai a ce babi ko fasali da ke magana akan as-salatu sunna salloli na sunna sai a kawo cikin sallar sunna akwai sallar tayar da fari akwai sallar kusufin kamari akwai sallar kusufin shamsi akwai sallar nere sallar tayar da fari annabi ya yi ta sunnar ta a fita bayan gari a musalla a tafi a kasa liman ya hudu ba ya yi sallah ya wayo ya hudu ba ya wa'azanci mutane ya juya rigarsa ta koma bai bai ya wa'azanci mutane shine sunnar da aka sani kuma za a fara koyar da kai tun daga kawai amma a yau idan aka yi fari wai kuma shi kenan sai kan su fito suna yawo cikin gari suna jiki ko a ce a tara gobe gidan suke a karanta a tafa da tarihi ta alkali iyali a karanta a tafa saboda an yi fari don ya yi kusa fitan su ba a karanta a tafa a yi zikiri a yi haidala a yi kiɗa da bandiri yanzu ka gani abinda mutane ke yi gaba abinda suke karanta wa mutane a littafin ma ba ta iya yi a dallantana wanda ba su karanta su ba su ne hadisan annabi ne shi cikin mutum da sai karanta mutane da suke karantarwa a zaure safe da yamma ba ta iya ɗaukin da shi Allah ya tsare wa kana yaqulu idza qala al-imam Allahu akbar faqulu Allahu akbar annabi ya kasance yana cewa idan liman yace Allahu akbar kuma mu kuma ku ce Allahu akbar wannan yanzu fadin liman baya dauke maka ba wai sudu zaka dauka ka kai ma haka ba duk inda liman yake Allahu akbar kuma zaka fada Allahu akbar amma ba magana sai sai ka daga sautin ka dan kai baka bukatar ka jalle wani amma liman na bukatar ya daga sautin zai yi da wani amma kai zaka yi gargadan yadda zaka fada Allahu akbar ba wai sai ka da babban sauti ka abin da ke da ajin mutane ba raf'ul yadaini matashiyar magana ta gaba raf'ul yadaini daga hannu yayin kabbaran harama wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu a yanayi uku annabi ke daga hannunsa alaƙar daga hannu da kabbara alaƙa ce kala ɗaya ɗaya har guda uku wa kana yahu yadayhi taratan ma takbir wani lokacin zai daga hannu tare da kabbara yana faɗan Allahu akbar kuma yana daga hannu tare da juna Allahu akbar ya sauki an gane ko wa taratan ba'da takbir wani lokacin sai ya ce Allahu akbar sannan sai daga hannun daga baya wa taratan qablahu wani lokacin sai ya fara daga hannu ya sauke sannan ya ce Allahu akbar duk wanda kai yayi na farko cewa yana ɗaukaka hannu tare da kabbara wannan hadisin bukhari da nasa'i ne na biyu cewa yana yin kabbara yana daga hannu bayan yayi kabbara wannan hadisin bukhari da abu dawud na uku wanda yake nuna sai ya daga hannu ya sauke sannan yayi kabbara an gane ko kabla ko kabla takbir kenan ko wannan wato hadisin abu dawud da ibnu kuzaima kenan dukkan su hadisi ne da ba wannan alaƙar kabbara kenan daga hannu alaƙa kala guda uku duk wanda kai kuma ta yi wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i لا يفرج بينها ولا يضمها النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن يرفعهما yana daga hannayensa guda biyu mamdudat al-asabi dan yatsunsa a mike tik la yufarriju bainaha baya ware su ka ware dan yatsun haka an gane ko wala yadummuhuma baya dunkule su kuma haka a'a yakan mike dan yatsun wato sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin kai Abu Dawud da Ibn Khuzaimah wa kana yaj'aluha ma hadwa mankibayhi hannayen nan guda biyu yana sa su hadwa mankibayhi har su dolanci kafadunsa wato hannun dama har sai ya daidai da kafadar dama hannun hagu ya daidai da kafadar hagu Allahu akbar haka kenan ba sai ya daga sama ba haka da yawa haka kenan wani lokacin وربما كان يرفعهما ويرفع كما كان دغا سما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه حتى يا دورنتي واتو فاتن كنون سبا غادي hannun dama kusa da kunnan dama hannun hagu kusa da kunnan hagu ko dai da kafada ko dai da na kunnan furu uzurki fatar da ke kasar kunnan wato duk wanda kai cikin wannan kai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin sallah an gane ko kun ga hadisai duk yadda suke ga sanan gurin abu na gaba wadu al-yumna ala al-yusra wal amru bihi wadu al-yumna ala al-yusra dora hannun dama akan na abu wal amru bihi da kuma umarni da annabi ya cewa ayi sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam yadu yadahu al-yumna ala al-yusra a aikace kenan sunna fi'liya ke annabi ya kasance ya da'u yadahu al-yumna ala al-yusra yana dora hannun dama akan na hagu wannan hadisin imamu muslim kenan da abu dawud wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa inna ma'asar al-anbiya'i mu taran annabawa umirna bi ta'jili bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina وأن نضع أيماننا على كمائلنا في الصلاة يا كفن سنة موسى أن أمرنا بتعجيل فطرنا أن أمرتنا بجزوتا سنروا lokacin azumi azumin farilla ko na lafiya da rana ta faɗi ka sha ruwa tun kafin kai sallar magariba wannan shine dacewa da sunna wa ta'khiri sahurina ko mu dinkirta sahur din mu ko ka ce sahur ya zama shi kansa abincin da ake sahur din ko suhur ya zama shi kansa yin sahur din kamar yadda muka gabatar kan baya sahur suhur wa annaba aymanana ala kama'ilina fi salah ko mu dora dama akan hagu cikin sallah yace mu da annaba an umarce mu da yin haka wa ya umarce su ubangiji subhanahu wa ta'ala ina Allah ya umarci annaba da yin to wannan umarnin su kaɗai kafa ko hadda mu hadda mu hadda mu ba ku su siya gani ba ya shafi duk mabiyansu da Allah ya umarci annabi yake kai kaza ya shafi kowa sai abinda dalili yake banda wa- wannan kai kadai idan an samu dalili da yake da yake nuni bisa ga khususiyya sai a dauke shi a bisa ga khususiyya amma in ba haka ba duk abinda Allah ya umarci annabi da shi duk da da kuma al'umma ta su da shi da wancan da kana lakum fi rasulillah uswatun abinda Abdullah dan Abu Bakar hujja da cikin da yazo cikin sautu sa wajen abin da mazan da dawo da annawa fatan nahu fassara rabbahu wa karra raki'an wa ana sai fadi ya sujada Abdullah da Abbas kenan ta ka tambaye ka sai sujada yace annabi Dawud yayi kuma ko san ta ma babu annabi Muhammad yayi duk da ban gani ba aka ce saboda ne yace Allah ya jero annabawan gaba ɗaya haka annabi Dawud goma sha takwas a jere har da annabi Dawud sai kuma yace ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi wadannan sune wanda Allah ya jiyar kai ni ko da jiyar yace ko ban gani ba annabi yayi da haka ne ma ne ba inda za Allah cewa annabi yake da kuma yake tunda annabi Dawud ya shiga da nan ko shakka ba ba annabi Muhammad hadisi ne na cikin Bukhari saboda haka ga ba an warke muke da mu dole hannun dama kan nan ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم يا wuce ya samu wani mutum yana sallah ya dora hannun hagu akan na dama a yamakon dama akan hagu dan ta za'aha sai annabi ya cire hannun na hagu din daga dama wa wada al-yumna ala yusra sai ya mayar da dama akan hagu sallallahu alaihi wasallam wato kile dan kaga mutum yana wada bai iya ba ko bai san hukuncin ba ya dora hagu akan dama sai ka cire sai ka mayar da dama akan ina akan hagu in ba za ku yi rigima ba in kuma za ku yi rigima sai ka bari sai ya kare sai sai ka mata bayani an yadda al'amari yake ana sa dama ne akan hagu dai zo yana sallah kaje ka tafi miji kai masa haka kaga ba zai yadda ba sosai sai dai kawai in ya ga cewa a wani babban malami ne an san shi ya shahara ana girmama shi ya zo masa wannan yaron zai iya karba malamai da za su iya wannan a karba a wuraren da aka san su cikin jama'a su cikin almajiran su cikin al'umma su amma idan wata bai da kuma mutane ba zai gane ka ba bai san ka ba bai san wannan sai haka ke masa ba dole ba zai fahimce ka da wuri ba an gane ku wannan hadisi Ahmad da Abu Dawud suka rawaito da sanadin sahihi wato wannan na nuna ɗora hannun dama akan na hagu wannan shine sunna sannan kuma wad'uhuma ala sadri su biyun gaba daya a ɗora su kan kirji kenan ba karkashin cibiya ba akan kirji ba karkashin cibiya ba wa kana yad'u al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra والرسغ والساعد وأمر بذلك أصحابه وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى النبي لا طول داما أكم باين كافين سنهب والرسغ دويا المثيل الرسغ شنو كما الكوء لم تكن الكوء أين كان الكوء كان والساعد وتزرائي شنو الساعد wato kenan annabi na tsora tafin dama a bayan tafin hagu da wuyan hannu da wani sashi na zira'i kenan wato tafinka na dama sai ka tsora shi a daidai yadda zai shafi wani bangare na tafinka na hagu da wuyan hannu da kuma zira'i wato kenan kamar haka an fara ko idan ka sa tafin dama ka dora shi tafin ka ya fara daga gindin yatsun ka na hagu to shine zai bayar da damar in ka miƙe tafin sai ya rufe wuyan hannu har ya kai kan zirai sai ka dora kan kirji wannan shine alwada'u akan kirji wannan hadisi kuma Abu Dawud da Imam Nasa'i da Ibn Khuzaimah suka rawaito da Ibn Hibban wa amara da zalika ashabahu kuma annabi ya umarci sahabbansa kaga shi ubangiji ya umarci shi kuma ya umarci sahabbansa kuma da kansa cewa ya umarci sahabbansa imam malik ya rawaito hadisin haka imam bukhari haka abu awana wa kana hayanan yaqbidu bil yumna ala al yusra wani lokacin kuma annabi na dankar wuyan hannun hagu da hannun sa dama hannun dama sai ka danki wuyan hannun hagu da wato ka rike ta haka an gane ko ya yi lamba da zata ko lamba ta uku wannan hadisi imam an-nasa'i da daru kutuni suka rawaito da ma da wa fi hadha hadisi dalilun ala anna min as-sunnati al-qabd wannan hadisi na nuna mana akai qablu ma sunna ne kamar yadda wadan ma yake sunna kuma wa fil hadith al-awwal al-wada'u hadisin farko na nuna wada'u kuma shi ma sunna ne fa kullun sunna ko wannan su dai sunna ne وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة أما كوكرن هذا قبض ده وضع لوك في قدا kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hanafiya suka yi a ƙarshen zamani ba na ce wannan bid'a ne ko dai kai wazabu wanda muka bayyana shi da farko ko kai kabadu wanda muka bayyana shi da farko an gane ko to sai yan hanafiya sun suka ce wai ka iya haka zai lokaci guda shine sai kai yayi sai suka ce wai wai wayan hannunka wai sai hannunka na dama sai ka danki wayan hannun hagu babban ɗan yatsanka ka haɗe shi da ɗan hausan ɗan yatsanka ya san guda uku waɗannan da manuniya da ta tsakiya da mai mata sai ka miƙe ba kanka wai kayan wazo da kafa da lokaci ba annan ga wahala ga kakali kuma ga ba lafiya malaki fa bid'atu wa suratuhu kama zakaru surar yadda abin yake game da suka bayyana an yaba yaminahu ala yasarihi akhidar rusghaha bi qinsarihi wa ibhamihi al qinsar karkatan ya zama wa ibhamihi babban wannan kenan wa basata al asabi as salata sai kuma yakin fada yan yatsun guda uku akan abin nan akan abin nan a wato Isra'il take kamar fi hajjati bin abidin al abdul فلا تغتر بقول بقول بعض المتاخرين به مالك كرك دامو da fadin wadansu daga cikin malaman karshen zamani suka kawo wannan bid'a ne kawai wa kana yanha 'an al-ikhtisar malik annabi sallallahu ya kasance yana yin hani dangane da al-ikhtisar fi salati a cikin sallah لكن زي فترة كده كتبه لما تجر هو أن يضع يده على خاطرته حين متين يقول هننسى أقوبنسى كما فسره بعض الرواة كما يدى وتنسو daga cikin satin malamai suka fassara kila da an samu masu yin wannan kenan amma yayi ne zuwa ya ya dora abin akan gugun sai kame haka ai zai kila da yanzu ba mutane ba sa wannan amma da kila yi kila wa huwa salbu alladhi kana yanha anhu shi ne abin da ake kira asal wanda annabi ya kasance yana yin hani gaban yin sa tun da kan asal ina jin alamba ta fito mun bar wani sashin wani abu ko hadisi da ya kawo ya zahu ma ana sadri kenan wannan hadisi imam abu dawud da ibnu kuzaima suka rawaito shi wa amru abu shaykh bi tarihi asbahan wa hasana أحد أحد أسانيده الترمذي إمام الترمذي يا إن كنت ولن ساكي كو ياتي ولن ساكي نسأل لأن حديثا واتو صحيح وحسن ومعناه في الموطأ معناه حديث لا يسكي موطأ والبخاري في صحيح عند التأمل وقد فصلت القول في ترك هذا الحديث في أحكام الجنائز وأن حديثي ما لن يام غنم في الله في الله نا أبنى تنسى أسكيلة من أحكام الجنائز سيتي تنبيه وضعهما على الصدر هو الذي ثبت بالسنة dole waɗannan hannun dama kan nagu a kan kirji wannan shine abin da ya tabbata a sunna an gane ko wa khilafuhu duk abin da yake sabanin wannan in ma da'ifun aw la asla lahu ko dai zanto hadisin da'ifi ne kamar hadisin da yake ana bayar da cikin kibiya wannan da'ifi ne aw la asla lahu ko zanto ba da asali kwata kwata wa qad amila bi hadhihi sunna al imam ishaq ibn rahuya daga cikin manyan malaman da suka yi aiki da wannan sunna akwai imam ishaq ibn rahuya فقال المروزي في المسائل su malaman hadisi suna ce masa ishaq ibn rahuya malaman fiqh kuma suna ce masa ishaq ibn rahawayhi amma dai ibn rahuya shine daidai فقال المروزي في المسائل imam al-murdi ya fara cikin al-masal yace kana ishaq yutiru bina ishaq ya kasance yana yi mana wutiri wa yarfa yadayhi fil qanun في القنوت كما ينا دغا هنن سما idan yazo karatun alqunut wa yaqnutu qabla ruku'i kuma yana yin alqunut ne kafin ya ruku'i wa yadau yadayhi ala sadayhi aw tahta sadayhi kuma idan yazo yin sallah din yana daura hannansa guda biyu amma daidai kan nonansa ko kasa da nonansa kan kirji din da yake ala kulli halin da kan kirji wa mithluhu qawl qadi iyad al-maliki kamar kwatan kwatan wannan ne kuma maganar qadi iyad al-maliki fi mustahabbat as-salat inda ya magana game da mustahabbat as-salat min kitabihi daga cikin littafin sa al-ilaf sai yake ne wa wadu al-yumna ala zahir al-yusra inda an-nahr yace a dora hannun dama akan nahabu inda an-nahr bisa da kirji ko da ke an-nahr galibi yakan zo a nan gurin daidai inda ake yanka dabba to amma sukan sawa kirji suna an-nahr ce kaga ma har ma malikiya din وقريب منه ما روى عبد الله بن احمد في مسائله kusa da wannan magana abinda Abdullahi dan gidan Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito a cikin masail dinsa kaza yace ra'aitu abi idza salla na ga babana idan zai yi sallah wada yadayhi ihdahuma ala al-ukhra fawqa surrati wato yana dora hannayensa daya akan daya fawqa surrati sama da cibiya ba kasan cibiya ba kaga duk yana kawo mana malaman sunna da suka aiki da wannan hadisi kenan na wada ulum na ala yusra ba wai sun kare da ya kawo waɗanda suke kila ba ba tararru bane su ko da Imam Ahmad dai tararru ne malai ka zo da tafin rawal galil karkashin hadisi na 153 ka ga karin bayani kenan wa alaikum salam aha ha a za ka dole na kai da jika dole na haka ba wai a haka ba ya za ka kai haka kenan a aha ban gane ba sai sai yadda ya sauka kasa kullu hamsa ta idan ka samu sarari to yadda ya sauka a halin da ka samu kanka mutumin da yake sallah shi kada ya samu manna wanda yake cikin sahun sahun da ya cika ya hada ya samu manna wanda bai cika ya hada gurgurdai da ka samu kanka irin wannan baka bayyana mutum wata sura ita kadai kace dole haka zaka yi shi yasa duk umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum mastata'tum kalmar mastata'tum din nan kaga ita ce ta fayyace maka kwatantawa zaka yi kana karan haka Annabi ba ba ba wai dari ba dari zaka ce lalle tabbata yayi umarni ka kwatanta umarnin amma ni da kai da mu da su ba wanda zai iya rantsuwa yake lalle yadda ne din nan daidai fadin daidai yadda kaza daidai kaza haka ne annabi ibn asli zai iya yiwa amma mun san dai mun ansa ne umarni wannan kuki ake so fattakullaha masata'atu ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'atu النظر إلى موضع السجود bayan ka yi kabbara ka dora hannun dama a kan to kuma idan ka ina zai kalla yayin da za ka yi sallah annabaru ila mawdu'i sujudi kallo ana so ya zama kallonka za ka zura ido ne inda za ka tsara goshi kai sujada wal khushu'u kuma ka samu khushu'i a cikin wannan tsayuwar taka shine natsuwa wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza salla sa'a sa'a ra'atahu idan yayi nufin yin sallah yayi kabbara yayi shiga sallah sa'a sa'a ra'atahu yana dan sadda kansa wa rama bi basarihi nahwa al-ardi idan nasa kuma sai daga kallon kasa wannan hadisi imam al-bayhaqi da hakim sun rawaito shi ومن الحديث الاول شاهد من حديث عشر من حديث من بكل في الكلمه ولما دخل الكعبه يا عند النبي في cikin Ka'aba yake ma kallafa basarahu mawdi'a sujudi ganinsa bai dauke shi daga inda zai kai rubutun sa dan da yake cikin Ka'aba yayi sallar nafila to wannan sallar da yayi suka ce ganinsa bai kautar da shi daga inda yake tsora rubutun sa ba hatta karaja minha har zuwa lokacin da ya fita sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga farkon zuwa inda muka sa Imam al-Bayhaqi da Hakim suka zuwa suka rawaito shi Hakim ya inganta shi Albani ce huwa kama kana wal hadith al-awwal min hadith Aisha min sahabi sallallahu alaihi wasallam رواه ابن ولا الحديث الاول شاهد من حديث عائشه من اصحابه في صلى الله عليه وسلم رواه ابن عساكر وانظر الارواء تنبيه فذكروا مالك في هذين الحديثين a cikin waɗannan hadisai guda biyu na farko da yake nuna idan annabi ya sallah yana sadda kansa kasa dan ya rika kallon kasa na biyu da yake nuna bai dauke idansa ba daga inda zai sujada waɗannan hadisai guda biyu a cikin su akwai nuni bisa ga cewa annas sunnata an yarmiya bi basarihi ila mawdi'i sujudihi min al-ardi sunna a cikin sallah yayin da kake tsaye idan ka rinka kallon inda zaka tsara gocinka fa ma yasaluhu ba'dul musallin abinda wani sashi na masu sallah suke aikatawa min tagmidul aynain fi salah na rinka idanu cikin sallah fa huwa tawarru'un bari ita wannan wani wara'u ne mara asali wa qad huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadan sai su rinka idan sa cikin sallah to ba haka aka kai ba ka bude idan ka amma ka rinka kallon inda zaka tsara gocinka tawarru haka da alwara'u gudun duniya wai yana nuna kamar shine tawadu ne ko mai kaskantar da kai babu shi asali babu shi cewa kan sai da babu shi a cikin sallah ko kaji na malami ce kirsan suke a cikin shi yasa malami da kirsan cewa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ma akwai waɗansu daga cikin sashi na malaman malikiya ko an ce mafiya yawan su abin da suka ce za ka zura idan ka ne kawai da gabas in gabas kawai za ka me wajen ku suka ce Allah ya ce min hasu karanta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram aka ce aita aka kallaci ka aba in kana ganin ta in ba ka kallon ka kallaci inda kake su ma dai wannan duk ya saba ma yadda hadisi yake yadda hadisi yake kalle na yau inda za ka tsara goshin ka wannan shine dace da sunna shine hadisi ya tabbata وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba a cikin taki a samu wani abin da zai shagaltar da mai sallah wannan hadisi riwayan Abu Dawud da Ahmad kenan abin da zai shagaltar da mai sallah kuwa musamman hotuna waɗanda suke manya manya imma na mutum da matarsa imma na ƴaƴansa imma na kawaye imma na menene dama dai ajiye su su haramun ne ajiye su haramun ne kafa inda haramcin zai fi girma da wanda suka giggirke su a ɗaki kenan ko a falon zama bai dace ba a cikin ɗaki a samu wani abin da zai shigar da mai sallah banda hoto ko labule sai tsawa da yawa za ka yi shi samfuri daya da ka yi shi mai wani fulawoyi wanda zai ɗauki abin nan ko labule sai kawa da yawa shi ma bai kamata ba zai shigar da ke cikin sallah za ka ga hadisin da suke nuna haka ko a nan ko a wajen sai su tafan wasu rana wannan hadisi da ke cewa bai dace ba a samu wani abin da zai shigar da mai sallah abu dawud da ahmad suka rawaito shi وكان ينهى عن رفع البصر الى السماء النبي يا كسانتي yana hana mutum daga ganin sa zuwa sama lokacin da yake cikin sallah Imam Bukhari da Abu Dawud suka rawaito wa yu'akkidu fil nahyi yana karfafawa wajen hani din hatta kala har yace la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilayhim yace lalle mutanen da suke daga idan su zuwa sama a cikin sallah su daina ko kuma ganin su ba zai sake komo musu ba kaga wato razali kenan annabi ke yi kamar akwai wani wa'idi da annabi ke yi cewa mutane su daina haka ko kuma a hana su gani ganin su ba zai koma musu ba wa fi riwaya a wata riwaya ta aula tuhtafanna absaruhum ko a dauke ganin idan su daina ko a dauke ganin idan wannan hadisin bukhari da muslim kenan suka rawaito shi wa fi hadisin akhar فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وقال أيضا عن التلفت اختلاف يختلف به الشيطان من صلاة العبد وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه a wani hadisin daban annabi sai fa za sallaitum fala talkum idan kun yi sallah kada ku yi waiwaye abinda ake kira da al-iltifat a larabce shine ganin ka ka je da shi zuwa ga daman ka ko da hagu ka ba wai sai ka jiya da dukkan jikin ka ba an gane ku iltifat in ka kalli daman ka iltifat ne in ka kalli hagu ka iltifat ne to ballan na ko jiya baya an ba da wala dan kar ka dauka waiwaye yana nufin wai sai ka juyo baya ka kalli kan baya ba haka yake nufi ba a larabci al-iltifat annabi ce fala talkatu ku daina kallon dama ko hagu ku daina kallon sama ku daina kallon gaba ku kalli inda za ku dora goshin ku fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdi ubangiji ta'ala yana sanya fuskarsa ga fuskar bawan sa fi salatihi yayin da bawa ke cikin sallah ma lam yaltafi matukar bawan nan bai kalli wani waje ba da ya kalli wani waje kuma sai Allah ya kauda ya kyale shi kenan wa qala aidan an talaffuti haka manzon Allah ya faɗa wannan hadisi da makaranto yanzu Imam al-Bukhari imam at-tirmidhi da hakim suka rawaito shi wa qala aidan an at-talaffuz haka annabi ya faɗa dangane da abin da ake kira at-talaffuz wato waye din yace ikhtilafun yakhtalifu shaytan min salat al-abd wata wafati da shaytan ke wafta daga cikin sallar bawa wato shaytan ke kai hari ya yago wani abu cikin sallar ka sakamakon yin wannan waiwaye din an gane ko ikhtilafun yaktalisu shaytanu min salatil abdi wani abu ne shaytan ke wawala cikin sallarka gargadan abin da ya dauke maka hankali gargadan yadda ya rage ma fallan da ya kamata ka samu a cikin wannan sallah gargadan yadda ka mai da hankali gargadan yadda kuma zaka ka samu karin fallan cikin sallan kake wannan hadisi imamu bukhari da abu dawud suka rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam a hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazalu allahu muqbilan ala al-abdi fi salatihi Allah ba zai guje ba yana mai fuskantar bawa cikin sallarsa malam yaltafit matukar bawa din bai kawar da kai ba fa iza sarafa wajahu idan bawa ya kautar da fuskarsa daga inda annabi yake ya sa fuskar ta ta din in sarafa anhu sai Allah ya kautar da kasa sai Allah ya kautar da fuskarsa gaban bawa wannan hadisi yana cikin hadisin da ke nuna sifatin Allah ta'ala sifofin Allah dukkan sifofin Allah ma'aunin su ɗaya ne ma'aunin su ɗaya ne za ka ɗora su a kan sikelin laisa ka mislihi shay yanzu idan na sai ina fuskantar ka fuskata tana fuskantar taka lalle ne zato ina gaban ka gani ga ka to amma a irin wannan tsarin ne Allah ke fuskantar bawa a'a dan saboda fuskantar Allah ga bawa ta ta bamban da fuskantar bawa zuwa ga bawa dan uwansa fuskantar bawa zuwa ga bawa dan uwansa wannan amrul makhluqin aiki ne na ababen halitta amma fuskantar Allah zuwa ga bawa wannan amrul khaliq aiki ne na mahalicci shi da Allah Allah ko baya kamance ne da halittun su cikin kowane irin dole ne daina fuskanta amma a wani yanayi a wani tsari shi ya bai wa kansa sani laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma mu zo mai kakale mu ce ai abin da muke nufi yana fuskantar su da rahama to wannan tawili ne ko bai halatta kai wannan tawilin ba me yasa kai wannan tawilin kai ba kai tawili ba har sai da ka kamanta Allah laifi biyu kai duk mai tawili laifi biyu yake farko a zuciyarka ya karsu cewa da aka ce Allah ba zai gushe ba yana mai fuskantar bawa sai zuciyarka ta baka cewa fuskantar da Allah kewa bawa ita ce fuskantar da bawa kewa bawa sai kuma da kai tunanin haka a zuciya da wannan bai dace da Allah ba to kuma sai kai kokarin ture ki wajen ture ki sai ka ba lafazin wata sabuwar ma'ana wanda ba ita ke dauka ba laifi nawa kai wannan tunanin naka shi ya kamata kai isti'aza yayin da kace la yazalu Allahu muqbilan ala al-abdi fi salatihi Allah ba zai gushe ba yana mai fuskantar bawa cikin sallarsa kada ma zuciyarka ta karsa maka cewa irin fuskantar da zai kewa amru ko wanda kalin kewa ibrahim irin ta sai Allah kewa bawansa a'a dan Allah ne suka mutu da kai wata irin fuskanta ce baka santa ba baka san irin ta ba baka taba ganin ta ba ba a ce sai ka gano ta ba sai dai kai imani da ita duk da baka santa ba kamar yadda kai imani da Allah din baka taba ganin ta ba kamar yadda kai imani da aljanna din baka taba ganin ta ba kai imani da burul aini kuma kake kwaɗayin samun su baka taba ganin su ba baka da hoton su ba haka bane ba to haka duk gaibiyya wannan shine abin da ake kira al-gaibiyya ubangiji ta ala gaib ne min haifewa baka iya ganin sa sai dai kai imani a baka zo kai tawili to wannan sai ka fada cikin ramin halaka kenan dan mai tawili abu guda biyu yake da'awa farko kamanta Allah da wani kokarin kuma na biyu kuma kokarin kawo sabuwar ma'ana ga nasu nasu yake la yazalu Allah muqbilan alal abdi sai kace muqbilan alaihi ai bi rahmatihi ai bi thawabihi ai bi ajrihi yanzu annabi gwaran shi yake nan har sai da kazo kai gwaru gwaru ka gane kai sai da kazo kai billah billah la afsahu al-arabi duk wani da larabar duniya annabi ya bi shi larabci aisha tace idan annabi yana magana يعده العاد ما يكرد كل ما ميزة يكرد لا يسرد الكلام سردا با يقول تو بغدا أني كذا قلت كذا أنا كذا آه هذا النبي كذا كلمة تيجي kalma ɗaya ɗaya kalma biyu biyu sai da in kana so ka rubuta za ka iya rubutewa saboda ya kasance ya yanke hujja ga mutane ya yanke hanzari ga mutane ba wanda zai ce bai fahimta ba duk dolan sa to kuma kai sai ka zo ka ce ai da annabi ya bayanin nan ba za a fahimta ba sai na ƙara wata ɗaya ba وعليكم السلام ايه ايه karka ce zai zo gabansa lokacin da baya ya tafi girkin iraq ya kalli gabar ganin na kallon inda ya tsara goshin yana mai fuskantar alƙibla ganin na kallon inda ya tsara goshin sa ya duk abin da annabi yake ubangiji na fuskantar sa a wane ne yake fuskantar sa Allahu a'lam wace irin fuskanta ce Allah wa Allah fuskanta ce ta fuskar lada annabi bai ce haka ba da haka mu ba za mu ce haka ba fuskanta ce ta fuskar rahama annabi bai ce haka ba da haka mu ba za mu ce haka ba Allah na abin da ya shafi sufofin Allah za ka yi imani da su ne gurgurdan yadda na ya zo da kar ka kamanta Allah da halittu sai ka shiga cikin almushabbiha masu kamanta Allah da wani kar ka kawatar da ma'anar nasi ka kawo sabuwa sai ka shiga cikin almu'attila kar kai tawili sai ka shiga cikin al-mu'awwila ka kawo sabuwar ma'ana al-mu'awwila ke ka ce kai nasu ma gaba ɗaya baya da ma'ana kuma ka zama cikin al-mu'attila dukkan su waɗannan kungiyoyi ne na yan bid'a shi yasa shekul islam ibn taymiya ke cewa al-kalam fi sifat far'un an al-kalam fi zat al-kalam fi sifat far'un an al-kalam fi zat ما قيل في الذات هو الذي بعينه يقال في الصفات wato magana game da sifofin Allah reke ne na magana game da zatin Allah abinda ka faɗa game da zatin Allah shine za ka faɗa game da sifofin Allah me yake nufi da wannan abin nufi da wannan da wanda suka yi imani da sufofin Allah da yan bid'a da suka rufe da wanda suka yi tawili sun yi ittifaki wuri guda shine cewa Allah yana da zati ba wanda yake babu zati haka ne ko ba haka ne tunda sun yadda yana da zati kuma sun yadda bil adam ma yana da zati dutse yana da zati idan ka tambaye su zatin Allah daidai yake da zatin halittunsa za su ce me zatin Allah ya saba mun da me ha sai su ce me wahidin fi zatihi la shabiha lahu haka suke cewa wahidin fi zatihi la shabiha lahu kadaitacce ne cikin zatin sa ba ya da kama to tunda ya kadaita zatin sa ba irin na halittu bane to sai sun fata kuma ta halittu zai yi duka tunda zatin ta dawo kan halittu sun fata ma ba za ta mana shi kenan ka ga magana game da sifofi reke ne na magana game da me zaki kenan abinda ka faɗa kan shi zaka faɗa nan gurin idan mutum ya yi da akwai zaki to sai ka ce eh to dole kai da akwai sifofi sai ce a to ai idan mun ce na da sifofi mun ce na da hannu mun ce na da kafa mun ce na da ido wannan mun kamanta shi da bayi sai mu ce da kace yana da zaki ma ai ka kamanta shi da bayi dan bayi ma suna da zaki dan adam yana da zaki tururuwa tana da zaki kungugu ma tana da zaki buzuzu yana da zaki daki doki alfadari dutse duk suna da me zaki suka ce to ai zai ce da kai zatin Allah ya ta banban da zatin su to sai ka ce da shi to ni ma na yarda sufofin Allah sun ta banban da na ba shi kenan ba in ko yace a'a shi ya yi zati bai da sufofi ba to ya yi kuka da warwara dan ba yanda za a yi a duniya a samu da zatin da ba ya da sifa duk duniya ba za ka iya samun zatin da ba ya da sifa ba duk zaki dole ya samu sifa sifa ta kasance wata samun ne wannan menene sifa ce kasance wata mai girma ko tsakatsakiya ko dan karami wannan menene sifa ce kasance wata baki ko fari ko ja wannan menene sifa ce kasance wata mai tauri ko mai laushi wannan menene duk samun ne kwa duniya ta samu ɗaya daga cikin sufofin nan duk samamme a duniya sai samu irin cikin sifofin nan matakar za ka tabbatar da Allah dole ka bar sifa in ka tabbatar da Allah babu sifa wato kace ka da zaki baka da sifofi ba to sana hafsa kai kana ku da cikin maganganun ka kaga mutum kana wala baka san ma me kake ba kawai dan ba zai taba yiwa ba a duniyar masu hankali a samu zatin da ba ta da sifa a duniyar masu hankali fi duniyar kokala ba yiwa a samu zatin mujarradatin alal sifat la yanzu dole kai da zatin nan tana da sifa sai dai kawai sifar kace ta ga wannan yadda za ta yi dawo ko dole gobe sifar ta dawo shi yasa abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sufofi ko manzon Allah ya tabbatar masa na sufofi abinda yake wajibi akan ka kai mumuni kai imani da wannan sufofin da Allah bai wa kansa idan aka tambaye ka menene wato ainihin yadda wannan sufofin suke hakikanin su sai ka ce yadda ban san hakikanin zaki ba ba yi wa in san hakikanin me sufa yanzu ka san dan adam dan wanka ka san biri dan adam yana da hannu biri ma yana da da hannu idan aka je aka yanko hannun dan adam aka yanko hannun biri aka aka ce wannan menene zaka ce me hannu idan aka kaga na biri ma aka ce wannan menene zaka ce me hannu hannu to sai aka ce bai ce mana wannan hannun menene wannan hannun me zaka iya gane ko zaka gane za ka gane wannan da adam za ka gane wannan da me na biri saboda me ka san zatin dan adam da haka idan ka samu wata sifa ta zaka iya gane ka san zatin guri da haka aka baka wata sifa zaka iya gane amma ka san zatin Allah to sai zaka gane sifar sa to ballan da kuma ta ce idan an ce Allah na da kaza sai ka ce daidai yake da dan adam to yanzu kuma idan ka zo da hannun dan adam kuma ka zo da hannun buri sai kuma ka nuna ka ce wannan da kuke gani hannayen zai ne wannan na hagu wannan na dama jama'a za su yarda za su a wannan daban daban saboda sun san zatin zaidu ya kawo wannan bai da na buri dan haka da aka ce aka daga hannun buri aka ce hannun zaidu ne sai mutane su yi ne inkari in aka daga hannun dan adam kuma aka ce wannan na buri ne sai mutane su yi ne yi inkari to ta yaya ne kuma za a faɗo wata sifa ta Allah sai ka ce lalle an siffanta Allah dan adam yanzu kai da kace an siffanta Allah dan adam kai ne ka fada cikin wawa kake rami da bid'a wanda sai ka ci gifari Allah ne ce ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya yace kai iblis me hana kai sujuda ga wanda na halitta shi da hannaye na Allah ya tabbatar kan hannaye kawai tabbatar lima khalaqatu bi yadayya ni da annabi adam kenan duk cikin bil adam ba wanda Allah ya halitta shi da hannayensa biyu sai ki amma sauran bil adam gaba ɗaya Allah ya halitta shi da kauli kun sai ku annabi adam ne ko aka halitta shi da hannaye ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya ya nuna da hannaye nawa biyu yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha sai kaga kace wannan ba hannaye bane ba kudura sai muka ce saboda me sai kace ai da aka tabbata maka da hannu an kama ta da Allah kenan sai muka yanzu kai ne mai laifin kama ta Allah da Allah amma kake tuhumar wani kai ne ka kama ta cikin zuciyarka da yace kaza kai saboda dolancin ka sai ka fahimto kaza sai ka zo kuma kai kokarin kuma ka ce ba hakan bane ba kuma kaza ne zuciyarka ka dauka sai ka fassara nasin Qur'ani da ita kun gane inda yan bid'a suka fada to wannan shine rabin da dukkan mutum wanda bai fahimci tauhidi ba zai samu kansa waɗansu kuma suna yin wata dabara wannan har a cikin ahlus sunna wanda ba su kanta tauhidi ba za su yi suna wannan kuma suna ganin wa mai aka kuna Allah mai sunna shine sai zo idan aka tambaye su ma ma manaka an tazuru wa kalaka bi ne sai ce to nan wurin da Allah ya ce hannu amma dai wanda dai ba dai hannu bane wani abu ne da ban dai ban san ko me ba amma ba hannu bane mu fawula daga wani ya sallama waje a rabu da wani kasu to Allah zai zo amma fa dai kai ba dai zuwa bane ba dai wani abin ne dai daban amma ba zuwa bane kaga shi bai tawili ba amma yayi ne tafawi bi al-mufawwida ke masu sallama su sun sallama to su duk sai suka dauki ayoyin da suke magana game da sufofin Allah sai suka ce wannan ayoyin suna cikin mutashabiha منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات سيدك تي wannan متشابهات ba wanda ya san ma'anarsu a duniya saboda kuma kun fada cikin mutabida sun fahimta da ko salaf sun san ma'anar su a larabci duk balarabe ya san ma'anar alyadu idan an ce bai yi amma hakikatu ne da ne bai sani ba dan yanzu idan na ce kawo mun hannu a duniya waye da ke da hannu ba yanzu ya rike dole ka yi tambaya sai hannun ne saboda hannaye suna ta bambam gwargwadon yadda zaki yi ta bambam wannan a duniyar masu hankali haka ne kawo mun kafa akwai wanda bai san kafa ba idan na baka cup a cikin blackboard nake zana mun kafa zana mun hannu zana mun fuska zana mun kunne ai ka san hannu kafa kunne hanci duka san wannan ya rage ka tambaye ni hannun me ko kafar me ko kunnen me idan na fayyace gwargwadon sanin ka da zatin gwargwadon yadda zaka yi zana ba haka bane ba a sai hannu yana da ma'ana kenan sai dai tantance yaya yake sai in ka san zatin sannan ka san yadda hannu yake amma dole kai dare akwai shi tunda ake akwai to ubangiji ya tabbatar da da hannu sanin yaya yake babu wanda ya sai sani irin na dan adam ne a laisa kamar shi kai irin na wata halitta ne a laisa kamar shi kai tunda zatin sa ba na dan adam bane haka ta kofin sa ba na dan adam bane shi kenan shi yasa da imam malik lokacin da kan bid'a ne ya shigo yace an ce Allah yayi istiwa'i kaifa tawa sai malik yace me al-istiwa ma'lum wal kayf majhul والإيمان به واجب والسؤال عنه إجابة yace duk inda aka kai istiwa'i wani ya daidaita yace istiwa'i sanannen abu ne kalmar daidaituwa ba haka bane ba sai dai daidaituwar ka da tawa da tawa ta iya sabon daga wani zuwa wani gwargwadon yadda ka san wannan abin da aka ce ya daidaita gwargwadon yadda zaka baki wata irin daidaita din to ubangiji ta alama kasan zakan ta ta yaya zaka san da ta amma ya bada labarin yadda ne kuma suka yin tari amma ya yaya da ta shi biyo kansa sun wa alaikum salam sai sai ka ce da shi kalmar ar-rahman da Allah ta ar-rahmanu ala al-arshi tawa shin tana nuna zaki ne ko tana nuna sufa ba tare da zaki ba zai yi shiru yadda kai ma kai shiru yanzu wa hukka laka an tasku ana nan laysa indaka jawab wa hukka lahu an yasku li'annahu laysa indahu jawab yayin da aka ce ar-rahman wannan kalmar tana gaskatuwa akan sifofi ne kadai ko akan zafi kadai banda sufofi ko kuma akan duka bin zafi tare da sufa zafi tare da sufa wannan shine duniyar lugar larabci duniyar shari'a duniyar masu hankali sai da rike to me kuma sai an faɗi zafi sai ki tambaye ki sunan ka Musa zai ce eh to je ka je kasuwa ko je ka je office lokacin da ka je kasuwa da siffofin ka je na kasancewar ka dogo ko gajere ko baki ka bar zatin a gida ko da zatin ka je ka bar siffofin a gida ko da duka biyun ka je da duka biyun to abin da ya faɗa shi zan faɗa masa to sai mu ce abin nan da ka faɗa shine an sarka kan al'arshi wai zai ce wa Allah da yake akan al'arshi to ya daidaita ne da zatin ka ko kuma da me wai ka ji har mutum zai wannan tambayar sai ka ce da shi me kalmar ar-rahman take nufi zati ka ne ko da sifofi akwai masu tambayar cewa idan ka ce ya daidaita kan al'arfi to kafin ya halitta al'arfin a ina yake to duk yan bid'a duk ita irin wannan tambayar kanta bid'a ce to abin da zaka ce masa bai ba mu labari ba cikin qur'ani ko cikin hadisi cewa a ina yake kafin ya halitta al'arfi da ya faɗa da mun faɗa tunda bai faɗa ba mu sani ba mun yadda al'arfi makhluk ne kafin Allah ya halitta shi a ina yake oho dan Allah bai faɗa ba cikin Qur'ani ko cikin hadisi kai in ka sani kawo hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana kaga wannan zai rasa ansar da zai bayar ba inda abinda ubangiji ta'ala ya riga ya faɗa shi zaka faɗa abinda ya faɗa ba za ka kan kan gambawa ba za mu furta ba cewa ga inda yake kafin ya rinci al'adu saboda me yake wala ta kuma malin saraka wannan da nasu da aka tambaya da magamar tashin jama'a da me sai ba sai tuni mal masrulu anha bi alam min as-sa'i to wannan dai faro kenan ba shi ne faro kenan ba shi ne faro ba annabawa kansu wani abu ne ilimi na fakuwa gare su lokacin da aka tambaya annabi Musa wa ya ce ilimi yake shine mafi ilimi sai Allah ya tura shi neman ilimi sabo a wajen wani malamin da bai sani ba shirewa annabi sadar kuma yana cikin duniya da yana cikin duniyar da annabi Musa kenan yana da wani bangare na ilimin da annabi Musa ba da amma ga shi annabi Musa bai san da kadar ba wannan kenan annabawa bai san gaibu ba kamar da aka tambaya annabi yanzu da gaskiya mai kai malma saula na da alama yana sai wannan kenan annabawa ba su san gaibu ba kamar yadda annabi Sulaiman tare da dukkan mulkin da aka ba shi na mutane da azamin tsuntsaye wa kusira bi Sulaiman junudu min al-jinni wal insi wat tayr fa hum yuzaun tunuwa ma ya san me take ciki hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama ba sai dariya ya ji maganar tururuwa tana faɗa ma danginta ku shiga ku koyi cikin lamu ga Sulaiman ne da nan da sakasta take da ya sai yayi dariya ita rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin bayan ya zauna a fada sai yake duba da waye yazo da waye bai zo ba ya duba yan adam yan fada da sun zo aljanu da sun zo rukuni rukuni da sun zo sai ya bincika kuma duniyar tsuntsaye sai ya ga babu alhuda guda وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين me ya faru bai zo ba لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وما كنت غير بعيد sai ga rubuta gudu ya zo fa qala ahattu bima lam tujitu bihi sai na sa abin da baka sani ba da wa yake na sa abin da baka sani ba waji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin yanzu daga birnin saba na zo maka da wani labari da yake ni inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim kaga wata mace tana girki a kan gurin an ba ta dukkan wata duniya da masarakai suke so tana da ita kana ma da wani ma wakikin da dan sarauta babban gado na sarauta annabi sulaiman bai san wannan baka ba an gado da ba shi labari dan nan annabi ba san dai ba ba ta bane ba ko kuma dan mu da wani abu zai zama abin nan sai zama rigima menene da me ne ka sun ka dan baka san wani abu ba kamalar bani adam ya zanto da ma ya da wani abu ba wai da ya san waye shi ya san wani ya san komai da komai ba zai yi ba da haka duk abin da Allah bai bada labari ba sai ka kame bakinka abin da ya bada labari kuma sai ka faɗa kamar yadda yake kar kai karin gijiri kar kai azarbabi saboda haka wannan hadisi la yazalu Allah muqbilan ala al-abd fi salatihi ma lam yaltafit haka yake fa idza sarafa wajahu in sarafa anhu wannan na nuna ubangiji na fuskantar bawa lokacin da bawa ke cikin sallah sai wannan ke nuna kwalalan sallah cikin ibadoji ibadar da in kana yin da Allah na fuskantar ka amma da zarar kai waiwaye cikin sallah kuma to sai Allah ya rabu da kai wannan fuskanta yaya take Allah ne bai kansa sani kuma ba hujja bane da kuma dai na yan bid'a da suke cewa wai sai suka hujja da hadisin su ce wannan ya nuna Allah na ko ina da zatin sa saboda me wai saboda yana mai fuskantar masallaci kun fahimta da kyau sai to ko masallaci ga wani na sallah nan ga wani na yi a wata unguwa ga wani na yi a wani gari ga wani a wata kasa daban ya nan na Allah na koyar da zakat sa sai mu ce abin da ya gadar muku da wannan fahimtar mummunar aqidan ku na cewa fuskantar da Allah ke wa bawa lokacin da yake cikin sallah ita ce irin fuskantar da ni zan yi maka ko kai kai mun kun kamanta Allah da wani ne shi yasa muka baki wannan amma da mun kyale ta a fuskanta wanda ba mu santa ba shikenan yanzu rana idan ta fito suna fuskantar kowa cikin mu amma za su tana tare da mu amma kun zai ce ba shi da ko zafin ta babu wata idan ya fito da dare na tare da kowa ka shiga cikin mota daga nan zaka Abuja daga yin sallan magariba in dai wata ya fito ran dan yana tare da kai har ka je Abuja duk inda ka tafi a duniya ka shiga jirgin sama kai tafi a ƙasa ka tafi a kan jaki ka kwanta kuma duk yana tare da kai halitta ne cikin halittun Allah kasancewa sai yana tare da kai ya nuna dole zatin kana tare da kai kasancewa sai ya haska ka ya haska maka gaba ya nuna yana tare da kai zatin sa kenan
Allahu akbar.
اللهم امين ونهى عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقاء كإقاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب النبي هنا أبا بيبو دا أكو أتكين صلى عن نقرة كنقرة الديك يا هنا قوتو إنن قوتان ذكرا تكين صلى الله أكبر الله أكبر وإقاء كإقاء الكلب يا هنا غرفاني إنن غرفانا واتو كري والتفات كالتفات الثعلب يا هنا ويوي كمر ويوي إنن ندلا wato shi dila cikin halitta cikin dabbobi ke fa kowa yawan waye saboda wayansa da yaudara to ba a san kai ta waye cikin sallah waɗannan ababai duk annabi ya hana su wannan hadisi kuma Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito shi wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul annabi ya kasance yana cewa salli salata muwaddi'in ka annaka tarahu kai sallah kamar sallan mai ban kwana kamar kana ganin ubangiji fa in kunta la tarahu fa innahu yarak in baka ganin sa shi yana ganin ka wannan hadisi ne ingantacce wa yaqulu annabi yana cewa ma min imri'in tahdhuruhu salatun maktuba فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da sallah za ta halarto lokacin ta yazo sai ya kyautata alwalarta ya kyautata kushu'i kaskantar da kai da ake bukata cikin ta ya kyautata ruku'in da ake so cikin ta illa kanat kaffaratan lima qablaha fa sai sallan ta zanto kaffara na duk abin da ya na kananan zanubai kafin ta malam yuti kabiratan matukar bai aikata wata kabira ba wa zalika dahr kullu wannan ya shafi zamani gaba ɗayan sa wannan hadisi imam muslim ya rawaito ku ya hakuri ina son mai makarata ne inda ba kuskuren fasara ne ba wa qad salla sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yayi sallah fi khamisatin laha ala a cikin wani kamisa kamisa a larabce shine babban mayafin da zaka iya rufe jikinka da shi kai sallah kamar ka samu gwado babba fi khamisatin laha alam a cikin wani babban mayafi laha alam wanda yana da zanika jikin sa yana da zane jikin sa ko launuka fa nazara ila alamiha nazaratan sai annabi ya rika kallon wannan zane kamar so daya fa lam man sarafa yayin da ya kammala sallar sa kala sai ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm kuma yarda wannan rigar tawa ko wannan mayafin nawa zuwa ga Abu Jaham wa tuni bi ambidaniyati Abu Jaham ku kawo mun ambidaniya dinsa ambidaniya din Abu Jaham kuma shine wani mayafi wanda yake mai kaushi an gane ko wancan kuma a khamisa mayafi ne amma na alfarma mai laushi to sai da akwai zane wannan kuma mayafi ne ba na alfarma ba da kaushi jikinsa sai dai zai wadatar wajen rufe jiki sai ce ku kaiwa Abu Jaham wannan mai kyan ku kawo mun mai kaushin fa innaha alhatni anifan an salati dan waccan rigar ta farko din ko wancan mayafin na farko din ya shagalar da ni gaba da sallah wato yana kallon yadan sa mai launuka ko yana ganin rigar sa mai ado ko yana ganin wani launi cikin sa har ya shagalar da shi sai da mafi kyau ya rabu da rigar gaba ɗaya ya huta sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya ce fa inni nazartu ila alamiha fi salati na kalli wannan zanen da ke jikin wannan riga da cikin sallah baka da yaftinu ne saura kiris ya fitine ni fasada ya fitune ni ya kusa ya fitine ni wato ya kusanci sunansa amma bai riga ya fitine shi saboda kada kun san cikin afa'al tsara wannan hadisi bukhari da muslim da imam malik suka rawaito shi wannan riga aka ce dama ta abu jahan da ya bashi kyauta da haka sai mayar masa ita yace a bashi wata shi yasa wadansu malaman ke cewa da mutum ya baka kyautar abu kuma ka iya cewa ya canja maka da wani ka aika da wancan kace ina fusan dai ka bani wancan ɗayan amma wadanda suka ce a'a abinda zaka nema haka sai in wanda zaka nema na biyun bai kai darajar na farko ba tunda wanda annabi ne ma na biyun bai kai darajar na farko ba wa kana li aisha thawbun fihi tasawir mamdudun ila sahawa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana da wani tufafi a jikinsa akwai zanuka tasawir yana nufin zanuka ko ka ce hotuna duk zai dauki wannan ma'ana mamdudun ila sahawa an mikar da shi ko an rataya shi an sargafa shi ila sahawa ya zuwa ga sahawa abinda ake nufi da sahawa ya fasara shi a kasa yace baitun sayyirun munhadirun fil ardi qalilan tabihum bil muqadda wal khidana wato wata karamar fuska ce ake yin ta shine sahawa su ta ta ta sa ko cikin bango ta kawo cikin bangon da wani kalle ko kamar irin kilishin nan da mata ke sawa cikin bango sai ado da shi fakana nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi sai annabi ya kasance yana fuskantar wannan da labule ko wannan tufafi lokacin da yake yin sallah fakala sai annabi ya ce akhirihi anni sai cire wannan kilishin daga inda alqibla take akhirihi ne a cikin littafi
kai naka asirji ne to akhirihi ne a cikin tafi akhirihi anni
idan ma yake akhirihi ai larabcin ba zai abin nan ba zai tadi da an
akhirihi anni fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati annabi ya ce akhirihi anni wato ki jinkirtar da wannan tufafi ma'ana tare shi daga nan inda yake fa innahu la tazalu tasawiruhu domin zanen da ke jikinsa ba su gushe ba ta'ridu li suna bujiro min fi salati a cikin sallata daga kasa malai ta wannan hadisi imam al-bukhari da muslim da abu a wannan suka rawaito yace wa inna ma lam ya'mur sallallahu alaihi wa sallam bi naz'i at-tasawir wa hadkiha wa iktafa bi tanhiyatiha li'annaha wallahu alam lan takun min zawat al-arwah annabi bai yi umarni ba cewa a cire abin gaba ɗayansa ko a yayyaga shi sai ce kawai a nesantar da shi daga inda alƙibla take saboda mai li'an na hadan su wannan hotuna yace lam takun min zawatil arwa ba hotuna ne na abin da yake da zati ba abin da yake da rai ba ba hotuna ne abin da ke da rai ba wato kamar kilishi ne a jiki da fulawoyi ko hoton gida ko hoton bishiyoyi ko hoton ruwa ko dutse kaga irin wannan hoton ya halatta ka ajiye ta gida hoton da aka hana ka ajiye hoton abu mai rai kamar dan adam ko dabba ko tsuntsu ko kifi ko menene mai rai ba ki halatta ka ajiye amma dukkan dangin ababen da ba masu rai ba hoton su dan ka ajiye wannan babu laifi a kai da haka annabi bai ce ta cire shi gaba ɗaya ba ta akhiri ne wato ta janye shi daga inda alƙibla take an fahimta ko wato kenan ko da hoto na abu ne wanda yake ba mai rai ba bai dace ba sa ta inda alƙibla take ana sallah saboda kar ya dauki hankalinka ya ana ta kallon inda aka ce ka kalla cikin sallah ka rinka kallon wannan abu kun fahimta da kyau yace kama huwa fi iddat riwayat wanda shi abin da ya fahimta cikin da yawa daga cikin riwayoyi su sahihaini a cikin bukhari da muslim wa man sha'a tawassu fi hadha falyarji fatal bari wanda ke son ya fada da bincike kan wannan matsala ya zo fatal bari juz'i na goma shafi na 321 wa ghayatul maram da fi takrir hadith al halal wal haram da kuma shi littafin shakal albani mai suna ghayatul haram fi takrir hadith al halal wal haram akwai littafin al halal wal haram fi shari'atul islamiyya na doktor yusuf al qardawi to albani ya yi karamin littafin da ya fayyace hadisan da ke ciki ingantattu ya bayyana da ife kuma ya bayyana sai ya sa masa suna gayatul maram fi takrij ahadith al-halal wal haram وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا سوى باب صلى بحضرة طعام إذا أنكاو أبنت إذا أنكاو أبنت أن يجي to kuma ga lokacin sallah yayi mafi kyau a ci abinci a koshi sannan sai a yi sallah dan kada hankali ya rabu biyu wala huwa yudafihu al-akbasani sannan babu sallah yayin da shi mai yin sallar ya kasance abu guda biyu na kokarin sun kudarsa ko ɗaya daga cikin biyu na kokarin sun kudarsa kamar bayan gida ko bawali yana jin bawali ba maganar yin sallah sai a je a yi bawali a nutsai kuma a zo a yi alwala sannan a yi sallah ko ana jin bayan gida to babu sallah sai a je a gama da wannan sannan a zo a yi alwala sannan a zo a yi sallah wato duk wannan ana hana ka ababen da aka san za su cire maka hankalinka daga cikin sallah din dan ka samu tara hankali cikin sallah wannan hadisi bukhari da muslim da ibn abi shayba suka rawaito shi nake ganin sai mu dakata anan kuma lokacin da ya rage kila musulunci biyar ba lokacin karatu dan haka tambayoyi za su zama to yan kadan yau tunda mun ci ya sa karatu wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum sai ne hukuncin jin matubuki sallah ni ne na zo in shayi na samu liman harkawoyi guda biyun karshe ya zan yi in rama kuma da aisha jin su a nan gudu da sauran dai ban gano dai ga sanan gudu da dai kai gwiwa kan wannan tambayoyin ne sai kawai mu dan biyu dauki dai dai mu an samu wuce da kuma waɗanda su kuma za su ji an faɗa abu sai ce to ya kuma ake aure kaza wannan tambayar ta fi ba an ma wai a ce to kaza an ce mun da an ce kaza bid'a ne to me yasa ake aure kaza to dan ana aure kaza kar a ce bid'a ne ko kuwa wannan kuma yake cewa wai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da cikin Ka'aba ya sallata yana fuskanta Ka'aba ya fuskanta idan ka shiga cikin Ka'aba duk inda ka ga dama za ka kalla kai sallata duk inda ka ga dama wannan kuma yake cewa waɗansu suna yin kabalo a cikin sallan nafila amma ba sa yi cikin farilla me ya hujjar su ba su da wata hujja inda ta fuskar nassi ne daga Allah ko manzon sa ta ce babu wannan kuma yake cewa wai bayan sallah mutum zai iya yin tasbihi goma goma wai ya halatta kai subhanallah goma alhamdulillah goma Allah akbar goma ya halatta akwai hadisi akan haka hadisi ne kuma ingantacce in ka gada maka 33 in ka gada maka goma goma in ka gada maka 25 biyar duk wanda kai yayi wannan kuma yace yana bukatar yan uwa da suka ci addu'a yarsa Allah ba ta miji na gari ita dukkan mata musulmi Allah ba ta miji na gari wannan kuma yake cewa idan liman ya hau kan mimbari ya yi hudu ba mimbarin ya kasance bai kai tsawon taki biyu ba a bai kai tsawon taki uku ba biyu ne hudu ba ta yi ta yi mana wannan kuma yake nuna akwai waɗanda suke yin jikiri cikin tsayawa har liman ya riko ya dago su kuma suna tsaye ba su karasa karatu ba ko kuma liman suna cikin su da har liman ya miƙe tsaye ba tare da sun yi tasu sun bi liman ba me hukuncin su wannan ya saba suna aikin da suke idan liman ya ruku ya kowa kammala karatu ba gura abin da karanta dole ka bi shi an fahimta ko saboda abin da karanta ya samu wanda bai samu ba kuma shi na lima ya dauke maka shi haka idan liman ya dago daga cikin sujada har ya tashi tsayawa kuskure ne ka tsaya ka ci gaba da zama a cikin sujada yin sujada wannan rukuni ne na sallah amma wannan dadewar sallah ne da mustahabi bin liman kuma wajibi ne saboda haka wajen neman falala da mustahabi ba za ka tsaya ka kyale liman ba akwai wanda halli man kai zai mike sai su kuma suna cikin rukuni sannan kuma sun ɗago kuma su sake yin da suka yi isra'a ba sai suna taɓa sabi sun kyale wajibi wannan kan duk bai dace ba wannan kuma yake cewa akwai bambanci tsakanin sallar maza da ta mata ba bambanci tsakanin sallar maza da ta mata cikin duk abin da aka ce maza su yi shine mata za su yi sai abin da shari'a ta nuna bambanci wanda irin abubuwan da shari'a din sanna bambanci ko ba su da yawa za su yi girguwa amma ba haka bai da annabi ce sallo ka bara aikin muni usalli magana ce ta shafi maza da mata gaba ɗaya ba wai maza kadai ba kenan yadda mata za su yi maza za su yi wajen kabar bari haka mata za su yi yadda maza za su yi kabar din nan ko zau haka ma mata za su yi ba su abin da mata abin da ya shafi jiya shafi mai yawa wannan kuma tambayar sa ta shafi tafsiri sai dai ya bari sai ran tafsiri sai kai tawa da Allah ya kalaka kun biyu kun ma ta kun kalkan nan ba da kalkan fi zulumatin sala shine yake tambayar ne wannan zulumatin sala to wannan sai Allah ta ran tafsiri da Allah ta kashi nan sai to wannan duk ne tambayoyin da saura mun tida eh eh yace annabi ya ce sallu kamar ayatu muni usalli kuma ga shi annabi kamar da yayi to su masu sadalu me matsayin sallar su abinda malamai suke cewa mai yin sadalu sallar ta tayi sai dai ya bar abin da yake mai falla tunda a rayuwar annabi gaba ɗaya bai taɓa yin sadalu ba shine sakin hannu cikin sallah ba wanda ya taɓa ganin annabi yayi ba hadisi ko da ifi a kan wannan mala abdul hadi ce ko na ƙarya sai dai inda gaba za a fara akwai wadansu ababai da wadansu suke ɗaukowa daga cikin nail alfar ba hadisai bane amma sai mun ga hadisi cikin nail alfar kun san an jingina wani sahabi ko wani tabi'i magana ko wani tabi'u tabi'i na ce ya ce kaza ko an gaishe ya sallah sai gano sai ce ga hadisi to kaga wannan ba su san ma me definition din hadisi ba da arifin hadisi ba ba su sani in ba ka da aikin tabi'i zaka fasara yake ce hadisi me yake nufi da hadisi maganar annabi ko aikin sa ko abin da ya gani a gaban sa an yi bai hana sai su dauki fatawar wani sahabi ko tabi'i ko wani tabi'i tabi'i ne sai suke masa hadisi kaga wannan ba hadisi bane to saboda haka game da sadulukan hadisi ko da idi babu amma abin da malamai suke cewa shi yin kabul din baya cikin rukunan sallah kai da za a ce in babu shi babu sallah kamar yadda dalilai din suka nuna sai da ce idan mutum ya barci ya bar abu mai tarin farla kuma sallar da za ta zanto na kisa a sakamakon barinsa amma dai sallar ta yi na taɓa ganin wani akwai wani malami cikin malaman madina dr rabi ibn hadi al-mudkali ba cikin littafansa ne wanda shi da yake yana da zaka zaka haka yana da tsumi kwarai da gaske malamin hadisi ne wasu ma babba su sai da cikin ya fata sai ce duk wanda ya kabar da duk wanda ya kabar da bid'a ne ba ya da sallah amma wannan fatawa ce ta mutunta ba za mu gina ta akan hukunci a ba da garoli ce ya ga wannan ya kafa mun hujja da to musamman kuma yana cikin masu zafi kam na sa ba ya da sallah kaji wani kaji wani wannan zafin kuma da wani ka faɗa musu amma ni dai ba za faɗa ba assalamu alaikum warahmatullahi